ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل من ذلك وجعل في أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis tara ga watan jumada al-akhir shekara ta 1446 bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha daya ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiya idan ba manta ba mun ga darasi na 37 za mu tashi darasi na 38 hadisi ne lamba ta 171 muna cikin babu ma ya kulu idan hadirat rijlu shafi na 67 a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke gandun albasa kamar yadda muka ji cewa mun tsaya hadisi na 170 daidai babu ma ya kulu idan hadirat rijlu a cikin babin da yake cewa abinda mutum zai fada idan kafar mutum ta yi dindirin dai a hausa kenan ko ta kage irin wannan sagewar kafa shine wato idza kadirat rijlu to muna nan inda malai yake nau'un akhar wani nau'in daban qala hadathani ali bin al-hasan al-muhallad fi rawiyat ishaq ibn ibrahim عن إسحاق بن إبراهيم قال قال الوليد بن يزيد ابن عبد الملك في حبابة كيف مالني يتي مال موسى علي بن الحسن المهند يا كان تدين daga ruwayar Ishaq ibn Ibrahim shi kuma daga malaminsa Ishaq ibn Ibrahim din yace Walid bin Yazid ibn Abdul Malik ya faɗa yana wasu baitika lokacin da kafarsa ta yi dindindin yake utanniya magraman khalifan muhibban idan kadirat lahu rijlun da'at utanniya ina maimaita ina digen muhibban masoyi ina kiran masoyi magraman da kaliban suka ce nau'i ne na soyayya sunayen soyayya ne gaba daya nau'i ne na soyayya da take bibiya bibiyar juna inna azaba akana garama to kaga wannan garaman wanda yake wato ya bi karfin bashi ba bashi ne nauyi to akwai soyayyar da take wato ta makale mutum ya rasa yadda zai ya fita daga cikin ta to nau'i ne na soyayya da kalifan da garaman magraman duk nau'i ne na soyayya to shine usalliya muhibban magraman kaliban ko su ce kaliban soyayya ne na shi to ina maimaitawa ina kiran masoyina idan ka da rajula wuri jirin da ai usalliya magraman kaliban muhibban eh akwai to an za a fassara da shi ka dawo da muhibban din kusa usalliya muhibban magraban kalifan yau kalifan haka zai zama eh ina bijan masoyi magraman kalifan muka ce nau'i ne na soyayya dubi idan kadirat lahu rijlun idan kafarsa ta sagi da ake zai kirawo wannan masoyiya a wancan nau'in bahari na soyayya in kafarsa ta sagi ta sagi ne maimakon kira Allah a jahiliya yadda suke kenan sai ya kira sunan masoyiyarsa ko wanda ya fito wanda ya kauna sai ya faɗi sunanta mun yi wannan bayanin satin da ya wuce cewa jahiliya ce kamar yadda ko kai ta bada misalai yawwa wa qala ibrahim bin al-munzir al-hizami ahlul madinati ya'jabuna min husn bayt al-abd al-atahiyya mutanen madina ibrahim ibn al-munzir al-hizami yake cewa mutanen madina suna mamakin kan baitin abul atariya da yake cewa wa taqduru fi ba'd al ahayina rijlu fa in lam yakun ya utbu lam yakad al khadar wa taqdur bi ba'd al ahayina yace wani lokacin a wasu a wasu yanki na lokuta kafarta tana tagewa taqduru rijlu ai wa taqduru rijlu kafarta tana tagewa bi ba'd al ahayina a wasu lokutan fa in lam yakul ya utbu idan bai ce ya utbu ba lan ya zabil qadar wannan tindirin din wai baya tafiya in dai bai kira utbu ba to wannan shine wanda ya fito din ko wanda ya fito in dai bai kira sunanta ba to wannan tindirin din din kafa baya tafiya shi ma baiti ne suka kawo duk na jahiliya wa qala ibnu sunni rahimahullahu ta'ala rawa muhammad bin ziyad محمد بن زياد يا رويت عن سرقة بن يزيد الجهني عن أبي بكر الهذلي قال تكدوا على محمد بن سيرين ناشي غرم محمد بن سيرين babban malamin nan na mafarki ɗalibin Anas dan Malik wa qad khadirat rijlahu kababuwan sun yi dindirin sun tsage sun ja jini duka biyu fa naqa'ahu ma bil ma'i fi bil ya ruwa irin yadda yan bodin suke yi ko in ba zuwa a bacci da a ɗauko ruwa a sa kafa a ci a yi karatu dan da ake karatun an gane ku eh to sai a sa kafa buwa a cikin yawa to sai a sa kafa buwa a cikin dan kar a yi bacci sai ce wa ya kuli yana cewa idan ka ji rasuli jini ta zakkartu qawlaha fala laysa libni biha wa da'utu da'utu allati law anna nafsi tu'uni la alkaitu nafsi la awaha faqa baiti duwa kokin soyayya ne ake kawowa idza kadira tiljili tadakkaltu qawla hawa idan ka bada ta saki ko dai din din din sai in tuno maganar ta sai rika tuno maganar masoyiya ta bana dai tilibni bisiha rika kiran tsara da sunan ta ba saboda shauki wa da'awtu rika jila wa da'awtu lati law anna nafsi tu'iruni ina jela ina cewa ina ma raina zai mun biyayya la alqaitu nafsi nawa da na je bakran nawa ya bita ita wannan budurwar dawa fa kadaitu kawai azima ummu ta kawai Zoye soyayya da yi soyayya ce. Eh, da mutu mana. Eh, kawai ya rijiya, in ba je wajen rijiya. فقلت يا أبا بكر سينك يا أبا بكر تجد مثل هذا الشعر شو محمد بن سيرين الكنية سكينة أبو بكر بابن بكر بعدين أبو بكر بقى kai ma kana irin wannan waƙar faƙala sai ya luka kai saurara ya kai luka walu wa illa kalamun hasanuhu ka hasanil kalam wa qabi'uhu ka qabi'ihi yace wannan abin da kaga nayi ba komai bane waƙe ne kawai mai kyansa mai kyau ne mara kyansa mara kyau da haka na na ya da faɗa ko yawa fa hasanu manzilatul fi'li fa hasanu haqqan hasan wa qabihu qabihu ita waka haka ne mai kyansa mai kyau ne mara kyansa kuma mara kyau ko da yawa to har yanzu dai akan al'ada muke magana babu ma ya kula idan kadira ta bidilu karin bayani ne kawai abinda mutum zai faɗa idan kafar da ta saki mun ce ba hadisi sai da inganta hadisi yawa قال أخبرني أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند ابن عمر فقدرت رجله شيء مالبي ibn sunni yace malamin sa Amr bin al-Hasan as-Sufi ya karanta shi shi ma daga malamin sa Ali bin al-Ja'd shi ma ya biyo daga malamin sa Zuhair shi ma daga malamin sa Abu Ishaq shi ma daga ce malamin sa Abdurrahman bin Sa'ad shi ma yace kuntu inda bin Umar wata rana ta gurin Abdur Abdullah da Umar fa kadi rasulullahi sai kafa ta saki kai wannan dindirin din sai fa kuntu sai ne ya Abu Abdurrahman ya kai Abu Abdurrahman mali ne gidi ka me samu ka baka kai shi ji ijtama asabuha min haula yace jijiyoyin ne suka kage daga nan irin ji ka ga mutun yayi zaka gani ka ga yana dukkan da fuska yace ne yasa ne yake jijiyoyin ne suka kage daga nan ba to kafa ta gaji kullu sai yace udu ahabban nasi ilai to ka faɗin mafi soyuwar mutane gare ka wanda ka fito kamar yadda muka ba da misali ko in mutum ya yi in mutum ya yi shakuwa a zora ta yi duk wannan canji ko idan ya yi kaza a yi maka za canji to zai ce ya muhammad kawai zai ce ya muhammad an ce faɗi wanda ya fito shi ba budurwar da ya faɗa ba zai ce ya muhammad bambata ɗan ce wai kafar ta sani an ta buɗe kawai ma zan lau da hannun sunna an gane ku yawwa shi wannan alimin ja ɗin ba'idi ne sosai to babu ma ya fa'alu man lam yakun lahu mir'atu babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ba shi da man lam yakun lahu mir'atu idan baka da mudubi an yanyi babu mudubi a baya don ba mudubi a ɗakin ka ba me za ka ce قال أخبرني علي بن محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن إسحاق بن حوفي قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عبد الرحمن بن الحكم بن عبد العاص بن أمية بن عبد الشمس قال حدثنا عيسى بن واقد الزاهد الاسكندراني عن علاء بن السائب عن معاذة العدوية قالت شيخ مالك ابن السني يأتي علي بن محمد بن عامر malaminsa ya karanta da shi kuma ya jiyo daga shehin malaminsa Muhammad bin Ishaq bin Hausi shi kuma daga malaminsa Abu Amr Usman bin Abdullah bin Usman ibn Amr bin Abdurrahman bin Al-Hakam bin Abdul As bin Umayya bin Abdul shi kuma daga malaminsa Isa bin Waqi Az-Zahir al-Iskandarani dan Alexandria saboda haka yake shi kuma daga malaminsa Ata bin Sa'id shi kuma daga malamarsa mu'abati al'adawiyya qalat tati samitu aisha ita kuma tace na jina da aisha radiyallahu anha taqul Allah ya kara mata yadda tana cewa inna la inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja zata yawmi wata rana annabi ya fita ila ikhwani dan ya je kai wa ƴan uwansa ziyara aw qalat ko kuma cewa dai ila ba'd ikhwani cikin wasu daga cikin ƴan uwansa fanazara fi rakwatin mimma kawai sai ga wani dan yakwatan ya ta ruwa sai kalli ruwan ko za akwai ruwa yanzu da rana ya ga ruwa mai kyau ne za ka kana iya kallon hoton ka yawa to sai ga wannan sai kalli ruwan da ya kalli wannan kwatan ya ta ruwa ila lammati sai kalli inda kan kirjinsa zuwa saman fuskarsa ya kalla a cikin ruwan waye ake da kuma surar ta gaba daya ya ji shi ya kalli ko ina ga ya yake yana kallon tunda ba mu dubi yana kallon surar sa a cikin ruwan falamma ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalat lahu aisha da ya dawo tana na ga da shi bi abi wa ummi anta ya rasulullah da mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya mahaifin Allah anta al-fa'il al-fa'il hina nazarta ila wajhika kai ne wanda wato wanda kaji na ganka kana aikatawa kuma ka ce ka faɗi wata magana sannan kuma kai ne na gani kana kallon kanka a cikin ruwa a matsayin mudubi aina nazarta ila ka lokacin da ka kalli kai ne ka faɗa kuma ka ce ka aikata sannan ka ce wato lokacin da ka kalli fuskarka har take fa qala la annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake da ita na'am ya aisha ni ne ni ne kika ga nayi magana kuma na kalli ruwa na kalli fuskata inna la azza wa jalla jamilun na yi haka ne kuma saboda Allah madaukakin sarki mai kyau ne yuhibbul jamal Allah yana son kyau idan karaja rajulu ila ikhwanihi idan mutum ne tafi gurin ƴan uwansa fa yuhayyi min nafsihi ya tanadi kansa abin nufi ya kinsa kansa karka tafi a wargatse kaga wannan hadisin ko da bai inganta ba ai abu ne mai kyau ko annaba da zai zo salama har wata riguna manyan riguna masu kyau aka ciwo masa guda biyu saboda karɓar baki da kuma fita juma'a saboda haka yana da kyau in za ka shiga cikin mutane ka tabbatar yanayi bai gurɓata ba ko da baka da sabuwar riga to ka sa kayan da kake shiga cikin mutane ba za a kinke mun ka ba da kyau Allah la kan ya zanto mutum yana dan kare kansa dan za ga wani da ya zo kawai tara ake war amma za a samu ɗaya ko bisa gaba ɗaya za a gurɓace ne ana samun irin wayannan kuma kauda yanayi misali shigo da yanayi ne kyau ba sai mutum yana da kuɗi ba alimin yanzu za ka iya gyara kanka ne alimin kuma turaren nan gashi ana ta sai da na ɗan turi in ba za ka iya siyan wancan ba ka sai ɗan turi amma mai ƙarfi duk wayannan abubuwan suna taimaka in ba haka ba sai ka bar guri mutane za su rika magana ƙwarai kuwa wayannan da abubuwa ne masu kyau musulunci ne zo da su ba wai boko ba ya kamata da ba ku bayanci wannan da kyau yawa yawa ba ba ga Anas dan Malik ya yawo yake da tiraran sa mun biya anan tiraran sa an wanda zai goga da ya goga yayi haka kaga duk wanda aka gaisa zai ji kanci kuma sannan wannan abubuwan shine da muka zo magana corona kaga tirare abubuwan da suke cikin sa yana kau yawa yana sanitizer ne yana kau da wannan dukkan inda mutanen musula da tarbiyya ko rashin tarbiyya na tsari mutum ne zai fata majina sai ya haka da hannu Allah kuwa ko ka ga yanzu yanzu masu sai tura wannan tsara mutum na ga wani wannan roba da yake zuwa ita zubawa abun nasa ide je matsa yayi tsarki da ita kuma ya dawo da Allah kuwa saboda haka wajibi ne duk abin da wai za a ce mata su biya kakala ba kakala wani da ka kawo abu ya ce bara a wuce ke ko kun biya iya yi ba iya yi bane wayannan abubuwan mutum ne zai je yanzu yana yanka muku nama da hannu ya kuma ya zagayo yanzu daga kama daga nan ɗaki eh ya ji ya kama ruwa kuma ba wata kila ba ruwan ya kama ba baban ruwan ya kama saboda haka nan dai wallahi wayannan abubuwan ku kar ku dauka wato Allah ya zauke to wayannan abubuwan duk musulunci ya zo an tsammani sai tsiro turaren sai goga a hannu kaga ko da wani ya goga ba wani da shi ya sa an san kai ba sa ya gaisa da kai ya kuma yi sannan so ake da ka koma gida ka gama hada hada kana shiga abin da zaka fara wanke hannu in mutum yana da abun wanke hannu a gida idan ya sa ya wanke zai ga irin su corona virus su waye dukkan gaba ɗaya tana wanko dole da hannu za ka ga abubuwa iri-iri da ka wanke hannun saboda haka yana da muhimmanci gaskiya amin ya Allah saboda haka idan ka raja rajulu ila ikhwani fali hayyi min nafsi kisa ga mata suna dagewa in za a yi taro a danginka za ka ga ta dage cewa kai kokari kai mata kaya saboda su ka ga yadda suke billahi da ji za ka ja mamaki kallon ka da kuke ciki daya su za su kare mata kallo su kalli kayanta kwarai kuwa su za su fara mata za su fara rashin dinka cewa a je ma cikin wahala take saboda haka idan da hali da iko ba matsawa kai ba duk in da ka bari a fitan ya kamata kai kayan fita in ko ba haka wato ta zauna wanda ba kowa zai ka kai ta kai da ita ku je guda eh amma dai yana da muhimmanci sosai kuma kullum muna faɗa shi kyautata wa iyali ba ko tsara budi yake kawo wallahi alazim budi Allah zai buɗa ba sai dai in babu ka nuna musu in babu su san babu idan akwai adara akwai to ka tafi a haka to wannan shi ne to sai ce babu tasmiya idan da hana babu da yake magana akan yin tasmiya mun faɗi yin tasmiya bismillah basmala kuma bismillahir rahmanir rahim din da aka zo za ku ga aka ce ambaci Allah tasmiya ake yi basmala kuma wajen karatun Qur'ani ake basmala ko rubuta wasiƙa da za a kai wa kafirai قال أخبرني محمد بن الحسن بن صالح بن شيخ بن أميرة بن عين قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني سلمة بن رافع القرشي قال حدثنا أخي دويد بن نافع القرشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادهن ولم يسمي ادهن معه سبعون شيخانا sai malam ibn sunni yace malamin sa Muhammad bin al-Hasan bin Salih bin Shay bin Amira ya karanta din shi ma ya ji daga malamin sa Isa bin Ahmad al-Asqalani shi ma ya ji daga malamin sa Baqiya bin al-Walid Baqiya bin al-Walid ka ja masa lai shi ma ya ji daga malamin sa Salama bin Rabi al-Qurashi shi ma ya ji daga malamin sa yace dan uwansa akhi Duwaid bin Nabi al-Qurashi dan uwansa ne yayansa قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يجي من ادهنا duk wanda ya shafa mai an gane ko duk wanda ya shafa mai wala bi sanni da ya tafiya wa bai ce bismillah ba idda hana ma'ahu sab'una shaydana to je da no zawai ma zo su shafa man dai sai ba je ina ne samu man ma dai shafa je da no zawai sun zo sai yi ta girman balbar saboda haka bai inganta ba amma dai duk abin da zaka yi ya kamata ka ambaci Allah yawa amma cewa annabi ya ce akwai idanu saba'in shine bai inganta ba amma dai duk abin da za a ambaci Allah abu ne mai kyau eh ka zo ja ba kai ka ce bismillah daidai ne amma kai ka kudurci cewa annabi ne ya ta cewa in ba a yi ba za a samu idanu saba'in shine abin da kawai ba a so amma ya halatta ka ambaci Allah قال أخبرني محمد بن الحسن بن صالح بن عبيرة قال حدثنا عيسى بن عامر العسقلاني قال حدثنا بقية بن الوليد عن أبي نبي النمير عن خليل بن دعني عن قتادة بن دعامة السدوسي قال sai malami ibn sunni yace malamin sa Muhammad bin al-Hasan bin Salih bin Amira ya karanta da shi kuma ya biyo daga shehin malamin sa Isa bin Amr al-Asqalani shi kuma daga shehin malamin sa Baqiyat bin al-Walid shi kuma ya ji daga malamin sa Abi Nabihi al-Numayri shi kuma daga Khulayd bin Di'il shi kuma daga shehin malamin sa Qatada bin Di'ama al-Sadusi mun faɗi wannan katada din ko mun faɗe shi a baya makawo ne amma ta kai matakin da in mutum yana so ya ajiyar karatu shi zai je biya to mun kai kaje ka ci gaya maka karatu da ka san kai kai recording ran da ka dawo kana buƙatar da zai dawo din ko tari kai a gurin sai ma tarin ka ya jiye ma abun ka makawo ne katada ibnu da'amatu sadusi babban malami ne na'am eh wai sunan sa ka hafud din kawai ka tare ibnu bi'aba suka sa a iyana eh yawa to shi ne yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan da hana ahadukum idan sai ku shafa mai falyabda bi hajibai ya fara da waito wajen jira daga nan zai fara jagowa فإنه يذهب بالصداع ومن هنا تبيد الصداع ليه الصداع تاريخ إيه أو يمنع الصداع كويرا على تارم ما قبل ضعيف إن كنت لهم تجوب الجانب الكبير راجع عن قول ما الألباني يرون النجاة سلسلة الأحاديث الضعيفة ده إن كنت yawwa shafa mai in kazo sai inda ka ga dama za ka shafa inda ya jima da ba inda aka ce a shafa ta sai dai in ka ga dama za ka iya cewa bari ka yi koyi da hadisin Aisha ko yu'jibuhu tayammum sai ka fara da bangaren da wannan za ka samu lada an kai haka yawwa to babu ma yaqulu idza kharaja min baiti babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya tashi fita daga gida qala akhbarana abu abdurrahman qala anbana mahmud bin ghailan قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وان سفيان بن عيينة عن الشعبي عن ام سلمة رضي الله عنها sai malami ibn sunni yace malamin sa Abu Abdurrahman ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Mahmud bin Zailan shi kuma ya jiyo daga malamin sa Waqi'u babban malamin Imam Shafi'i ko yawa shi kuma daga malamin sa Sufyan bin Uyayna shi kuma daga malamin sa Mansur shi kuma daga Imam Shafi'i babban sahibin Sayyidina Ali ne shine wanda yake cewa abun mamaki an tambayi yahudu suwaye mafiya alkhairin mutane yake yace suka ce almajiran annabi Musa sahabban annabi Musa su suka fi kowa alkhairi aka tambayi nasara suwaye mafiya alkhairi suka ce sahabban annabi Isa amma da aka zo gurin ƴan shi'a rafida suwaye mafiya sharrin mutane suka ce sahabban annabi mutanen da ke kowa ya rinda gaba ɗaya da annabi ya duniya duk ya bar duniya gaba ɗaya sun yi rinda wanda mutum uku ai wannan shiganta ka tayi yawa daga Abu Dhar sai Ammar bin Yasir sai mu kida bin al-Aswad alisabun ɗaya gina akwai lissafin biyar akwai bakwai asali iya wa'annan ba tsallake nan ba idan Allah ko mutum ɗari bakwai kace ai kafin su sahabban annabi ka bai dubu ɗari da wani abu ka bai da su haka kuma mu kullum muna faɗa faɗin wannan kalmar annabi kake zagi domin kwarewar malami shine idan yayi koyarwa in ya zo ya karanta to ɗalibai da yawa in ka koyar da ɗalibai ɗari mutum casa'in suka faɗi to su kansu kana sai sun zauna a kan domin baka iya koyarwa ba dole a bincika ne ya faru ko ba haka bane yawa to annabi alaihi salatu wasallam a ce ya koyar da sabai su dubu ɗari da wani abu sannan kuma a ce mutum uku ne duk sun yi gaban da uku wa kake zagi annabi kake mai rawar marke shine ai sai amma zai kuma Allah da kansa yake cewa fa in amanu bimithli ma amantu bihi fa qadid da kullum addinin ma Allah ya ce kai irin nasu zai zama didi in baka yi irin nasu ba ba daidai bane wasabiqun alawwaluna Allah ya zo ya dade wasu mutane kuma daga baya a gurje din ai ba zai yi ba ya gama ya dare su ka san to amma a kiran sa akwai ilmul bada wai ilimin wai da Allah bai san za su yi da wasu daga sai daga baya shi ma bai san za su yi da wato shi za wani daga cikin magabata yake cewa kana neman ita ilimin da yake kira addinin rajidanci addinin shi'a addini ne iri ce da narijawa kowa da kowa domin Allah ake wa gyara kullum muna fada ba wai sahabbai ba ba waɗanda annabi ya koyar ba ko saddaunan Kano da ta bawa balewa kake zagi da sa azuke ba za ka gama lafiya ba Allah wannan da ka ga dai su suka gaba ɗaya Najeriya ba su suka kwato mata yanci wannan tarawa nan da uku bata bin naji abba ne yazo ya kawo musulunci abba ne saboda haka su a taken Najeriya Nigerian village ma ta kai the labor of heroes first can never be in vain sai kuma na zabai da ba banza ai ba zai yi ba ba zai yi ba to wannan shi ne to dai yake cewa to shi imamu sha'abi babban dalibi ne ga sai na ali an ummi salama daga ummu salama radiyallahu anha annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baiti annabi ya kasance idan zai fita idan zai fita kaga wato kharaja ayi fi ilma bi ko to amma idan yayi nufin fita yake ne kamar yadda ake cewa addu'a idan da halal kala'a ko addu'a idan mutum ya shiga wanda ake a in zai shiga idan arada an yi dukul kala'a shine ya ayyuhal ladina amanu idan haltum buyutan ba sai kun shiga ba idza aratum dukhulan wa tanbihu ala aliya sai ka ji gaban mutane ka tsaya a kan zuwa ka ce salamu alaikum yawa ai amma bayani an ce ga abin da ake nufi ka fara tsayawa ka nemi izini yawa to idan annabi zai fita daga gidansa qala sai ce bismillah tawakkaltu ala allah allahumma inni a'udhu bika min an nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nuzlama aw najhala aw yujhala alaina kaje da yake bismillah da sunanka ya allah bismillah neman albarkar sunan allah kaje Allah ya kawo ma agaji tawakkaltu ala Allah na dogara da Allah yanzu za a fita gogormaya neman ilimi neman abinci gurin duk ba abin da zaka fita ka dogara da Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsari a gurinka min anna jilla dan kada na muzani zaniya ko makaranta za ka karo da Allah to ko an karo a makarantar ya Allah zai ganar da kai eh sai nuna ma to a wannan bazariya ce ko bantar da kai abu kwata kwata kake amfani ne domin a zama aiki domin karo ki aunu zalla anna zilla ni na zamar da wani aunu zalla ko a zamar da mu kai da kanka da kaje ka zamar da wani ko kuma a zamar da kai aw nazlima ko mi zalunci aw nuzlama ko a zalunce mu wallahi ko wannan addu'a za ka yi za ka je siyayya in dai kai da gaske da imani ko sai Allah ya hana dan kasuwa da farasa to shi kaga zalunci aslan haramun aslan ko dabbobi annabi cewa ya ba za su shiga aljanna ba sai an tsaya an yi ramuwa ya yi ramuwa bayan an gaba ta ce to kuno turaban wannan ragon da ka ajiye raguna wannan ya ga da baya ya gungur wannan wannan mai kawo ne ya gungur wannan bai da kawo sai Allah ya ce rama to bayan ya rama ta ce to ku zama turbaya to a lokacin da yayi kodin kafir ya laita ni kuntu turaban kima sai ga wannan ya Allah ina ba ni ba kamar da ni kasar wane mutum sakamako zai karba ba kasar da zaka koma to shine ko ne zalunci ko kuma wato a zalunce ne auna jahala ko mi wauta na yi wauta yi wauta au yi jahala alaina ko ai mana wauta ko mi wauta ko ai mana misali zan ba ku na wautan nan lokacin da aka samu sabani tsakanin Bilal da Abu Dhar ai ya ga ma wata kalma yake kai dan bakar mace ko ya sa kuka yana kuka da annabi ya zo da yake innaka mru'un fika jahiliya annabi yana maiwa da Abu Dhar markani cewa kai mutum ne da har yanzu akwai ragowar jahiliya da kuka yi a da ta biyo ka eh ji ne ai ko abin da ake kira da jahilci mutum ya zo abin da ake kira mutum ba kauye me wauta shi ne yayi abu na rashin ilimi ko da aka ce burmi aka haife kai saboda wayewa ko akan kwano aka haife ka idan dai baka yi abu na ilimi ba kai ba kauye ne kuma mai wauta an fahimta da kyau ko ba shi ne ƙarshen wayewa ba kenan saboda haka duk inda mutum ya samu kansa kwatanta abubuwa na ilimi ka yi abu na ilimi kai ma sai a yi maka da ilimi ko ba yi ba na ilimi wato kai ka yi abu na ilimi wannan hadisi ne ingantacce yawwa idan za a fito lallai a daure a rika yin wa'annan addu'o'i Allah madaukakin sarki zai ba wa mutum kariya ne yawa na gona haka قال اخبرنا ابو خليفه قال اخبرنا ابو يعلى محمد بن سل اما wata nuska sai daga yasa annawazi at-tawazi قال حدثنا هاشم بن اسماعيل انا عبد الله بن حسين انا علاء بن يسار an sa'id bin abi salih an abi an abi hurairah radiyallahu anhu sai malami ibn sunni yace malamin sa abu khalifa ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa abu ya ala muhammad bin sal ad-dawazi shi kuma daga sai malamin sa hakim ibn isma'il shi kuma daga sai malamin sa abdullahi bin husayn shi wannan da'ibi an gane ko an ba a fajirin da cewa za mu ji me hukuncin malamai suka yi akan hadisi shi kuma daga malamin sa ada bin yasa dan uwan Salman bin yasa din wanda yake cikin fuqaha usaba da muka ce a nemo mana al-maftuna saba to sai ce an sahali bin abi salih shi kuma daga malamin sa sahali bin abi salih shi kuma an abi daga mahaifinsa waye mahaifin abu salih as-samman shine mahaifin da rubuta a nan ba amma sunansa ke sunansa zakwan alkunya su shine abu salih as-samman mai yake jiyarwa sai ake kiransa da wannan alkunya sa abu salih sana'a ta kuma mai sai da mai eh shi wa zabo ya sana'a as-samman zakwan kuma shine sunansa yawa ana bi hurera daga malamin sa sahabun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anab kira da mun Allah tabbata gare shi kana idan faraja fi manzili qala annabi ya kasance idan zai fita daga masaukin sa gida sai yake bismillah at-tuqlanu ala Allah la haula wala wala quwwata illa billah amma hadisi ne wanda yake hasanin da jawahi eh wasu sun rauna na shi amma ya inganta din aka haɗa sauran hanyoyi hadisi ne mai kyau bari mu bi hadisin gaba ma ke da ne akan wannan din bari ku ji bismillah ina neman albarka da sunan Allah at-tukulanu ala Allah dogaro gaba ɗaya ya tabbata a gurin Allah ka dogara ga Allah kai ka iya abin da zaka iya tun daga suru tun daga suru ka dogara ga Allah la haula babu wata dabara ba wata dabara da nake da ita ya Allah wala quwwata ba da wani karfi illa billahi sai ka aika kake da karfin ba dabara shine ba zai cewa ba tsini ba dabara eh babu dabara babu karfi sai ga Allah sai ka fita bari ku ji wata ruwaya nawun akhar قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا حجاج bin Muhammad wannan ruwaya ta halatta kamar da muka faɗa ga jiya at-tukulanu ala bismillah at-tukulanu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yayin da ka zo toro jiya zaka fito ka koya wa yaranka lalle ka koya wa yara yawa قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة an Anas bin Malik radiyallahu anhu kan sai malami Ibn Sunni yace malamin sa Abu Aruba ya karanta da shi kuma daga malamin sa Al-Musayyib bin Wabi shi kuma daga shehin malamin sa Hajjaj bin Muhammad shi ma daga malamin sa Ibn Jurayy shi ma daga shehin malamin sa Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha shi kuma daga shehin malamin sa babban sahabban Annabi Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake shi kuma yace manzo kira da Allah Allah tabbata a gare shi yace idan kharaja rajul min baiti idan ɗayan ku in mutum zai fita daga gidansa fa qala fi yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ita muka saba ko yawa to kaga bismillah da sunan Allah ina neman albarka da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara da Allah shi kadai wajen kasuwancin da zani wurin aiki na da zani kwadago da zani neman ilimi da zani da Allah na dogara wala aula ko la aula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billahi sai ga Allah kadai fa yuqalu lahu hina idin sai a ce da biya wannan lokacin sai a ce wufita wa hudita wa kufita wufita an tsare ka Allah zai tsare ka daga cikin nafas duk wannan ba sun kawo matsaloli ka tsaya koya wa ƴaƴanka su saba kana nan da baka nan a rika yi lalle an zo fita daga bakin kofa a yi ko da an tafi hanya aka tuna ba a yi sai a karanta a koya wa yara wannan da in suka saba za ga yaro ba zai fita ba musamman masu ƙananan shekarun nan shekara uku hudu za ga suna rike abu da gaske in ya riga ya gudu shi kuma shi kenan shine babban kariya da za ka ba wa iyalanka to wuki da an kare ka wuri da kuma an kiriyar da kai sai ga Allah ya taimake ka duk masu shiri da duk yadda mutum yake iya larabci ne yawa ba ka yi ne yawa kuma Allah ba zai ba shi damar ya halakar da kai domin Allah ya dora ka a hanya madidiciya shiryayya zai ga ba kai ki karatu ba ma kana iya bambance fari da baki in fari ya zo ka gane a wannan fari ne wannan baki wannan off white ne wannan kuma kaza ne duk sai ka bambance wa kufita kuma an isar ma ali yake bayyana ha lahu kenan in ke dan ke kauce ma daga hanya da ya tsare hanya kada wurin wannan malaika zai ga ma zai ba wannan kirarin guda uku wakita wa hudita wa kufita sai sai dan yana ganin wannan zai ba ka hanya duk inda za ka yi ba tare da ku ba fa yulaqi شيطان آخر sai wani shedanin daban ya haɗu da shi wani shedanin shi wancan shedanin ya kasa shi kuma wani da ya ga wato ba shedanin da yake bin ka sai yunkuru shi bari ya zo ya ba da kiya ya kuri lahu sai wannan da ya ji kayi wannan addu'ar kuma mala'ika ya faɗi wannan aw kirarin guda uku sai shi da wancan shedanin kai fa laka bi rajulin kadu kiya wa hudi wa kufiya kai ya lakai da mutumin da wato kadu kiya an kare shi wa hudi an shiryar da shi wa kufiya an isar maka saboda kai ta kanka kawai duk shedanin da zai zo wani zai sarfe shi sai kai rabu da shi wannan wannan ai ya ja tauri misali saboda haka zai ga mar ƙara rabu da shi wannan rabu ne saboda haka ba shi tsarin da zai mara jiya amin ya Allah saboda kaga ko da yaushe mu zanto muna cikin wannan ambaton Allah to nan ku duba ku ga yadda ake bi 24 hours wai yanzu ka to daga gida dama an koya ba ya za ka yi sallama a gida da waye to yanzu fitowa za ya za ka bi neman wato a duniya to fitowa daga gida sai aka ce to bayan kai addu'a fitowa ga kimin tije bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah ko bismillah atikulanu ala allah la hawla wala quwwata illa billah duk mun ji wannan kowanne sai ce babu zikrillahi azza wa jalla fi tariqi ba ta kai ka fito hanya kai ta girme ba sai aka ce a hanyar ba ka ambaci Allah za ka makaranta ne gida za ka ko ma gurin aiki za ka to ambaci Allah ka ambaci Allah domin ambacin Allah su ake kore shi yanzu ya mamaye rayuwarka ta ku ga duk inda Allah ya zo alqur'ani yana cewa a biya kaza kawai za a ce yi kaza ne amma da aka zo gurin zikiri Allah cewa yi ayi yawa ya ayu allazina amanu zkurullaha dhikran kathira wa dhakirina allaha kathiran wa dhakirat ko ina ne zo magana zikiri sai ce kafiran ne yawa don ba a so la yazalu lisanu karatukan min zikrillah ba a so harshen ke bushe wajen ambatan Allah ko da yaushe domin rashin ambatan Allah kace zuciya ne mutuwa zuciya mutuwa ne da arayin da alqaswa da al-insiraf da azaibu duk cututtuka ne na zuciya falamma zagu azaga Allahu قلوبهم ثم أتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة sannan kuma a summan sarafu sarafa Allah qulubahu kaga duk magana ake na zuciya cewa ta samu matsala kalla ban rana ala qulubihim alaini kenan kowanne duk cututtuka ne da zuciya yana samun zuciya idan ba ambatan Allah ala bi zikrillahi katma innal qulub saboda haka ambatan Allah shi zai sa shi sa sabai ce cewa ko da yaje in suna zaune sai a yi da annabi ya yi istighfar sau saba'in ina yadda kuke jin application din nan da an dan jiwa yake astaghfirullah to wannan yanayin annabi kawai an jiwa zai ce astaghfirullah na abu an dan kuma jiwa ya kuma jiwa astaghfirullah na abu ko rabbi jinni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim haka annabi yake ya sa ka saba da wannan kai ba ka saba za ka samu wato budi ne yawa a cikin rayuwa an gane ku yawa to ko da yake zan to zikiri ya ma bai ya ma bai mana zuciya to sai ce قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن إسحاق مولى الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء مالني ابن السني yace malamin sa Abu Abdurrahman ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa Amr bin Ali shi kuma ya ji daga malamin sa Yahya ibn Sa'id shi kuma daga malamin sa Ibn Abi Dhib shi ma daga malamin sa Sa'id al-Maqburi shi ma daga malamin sa Abu Ishaq maula al-harith bararran bawan al-harith shi kuma daga shehin malamin sa Abu Huraira radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga malamin malamai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kala yace ma min qaumi babu wasu mutane da jalasu majalisan da za su zauna a wani gurin zama kowane iri kuna da majalisa da kuke zama kullum yanzu to ana yi ra kana jiwo zikiri subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah albaqiyat salihat ko da yaushe ya zanto ka ma me kana yi ko hira kuke ka je ho a rika yi kare zanto kawai ko da wannan zaman makokin da ba gawa ake an gane ku ya zanto akwai zikiri domin tunda annabi ya ce iya ku wajidu ta ala turukat ko fi turukat tunda babu makawa sai an zauna din to a bawa hanya haƙƙinta bayan bawa hanya haƙƙi yanzu to ana ambatan Allah domin ga abin da annabi zai ce anan cewa ba majalisin da za a zauna ba ambaci Allah a gurin ba lam lam yuzkarillah azza wa jalla fi ba ambaci Allah da girma da kuwa a majalisin ba illa kanat alaihim jiratu eh ba sai sai wannan majalisin ya zame musu na kasu tawaya da na sani da asara shine kira sai sai kai da na sani da ba baka zauna ba shine abin da ake gayawa ba su zama kawai su zauna mutum ya ce ya zo ya zauna awa biyu yana da duk tawaya kun gani yana ta yi sai sai me hukuncin wannan yanzu a dauka misali inda ba kuɗi aka sa ba ba lada ba alhaji misali kai yanzu za ka so a ce tunda mutuwa yanzu kun ga yadda ake yi a kowane irin wasa duk wani wasa da ake yin sa a duniyar nan ba wani irin wasa wani nau'in wasa da ba ta mutuwa a cikin ba ko akwai to haka nan aiki ba dan mun biya da kome wannan littafi kun ga yana rubuta da hadisin annabi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka zara ba to rana aljawa zai tashi ne kawai yana qala rasulullahi da wannan zai tashi to a dauka ba lada ba laki sai aka tashi kai ba ka ji kunya Allah kana lido a tashi ka kana lido ba dan Allah ba za ka ji kunya ba to eh shida biyu shida uku ai za ka ji kunyar Allah an fahimta da kyau ko ko da a ɗauka ballantana a ce karka kawai shi ke nan sai mutum ya ta ya mutu a nan don Allah ba zai ji kunyar Allah ba an ce duk gurin da ka zo baka ambaci Allah ba sai ya gane ba asara sai ka yi da ana sani a kansa me yasa ba za ka yi kokari ka yi abin da in ka tashi kai ma za ka yi alfahari da wannan abin ba za a ta baka labarin malamai magabata wanda mutum ya mutu yana sujjada a ce ma wane ma ta saji da lilla wane ma ta saji da lilla Abdulhamid ci oh makawu ne ina cikin malaman za ku ga da daban da kake ga kurbi za ga an tabo mai babu sunan malami makawu babban limami ne a wato ya sa gula a karkata ka ma ta sajida lillah ya faɗi ya sujjara ga Allah ya mutu to da haka wannan baiwa ce Allah ya taimake ka ka mutu akan aikin alheri to da wannan zaka tashi wa da wannan zaka tashi to amin ya Allah na'am haka shi ne dalili shi ne dalili shi ne ba wallahi shi ne dalili asali cewa majalisar malamai ta kira musulunci suka zauna cewa lallai wani abin da mutane suka zo kasan al'ummar mu wato mun ana magana cewa wai gyaran suka ta sai suka wai da abin kirkiri to ai abin da baku fahimta ba shi dan adam in baka tinta shi ba dan ka gina maka gari shi zai rusa gari ba kai ce ba ruwa wayan saboda ba a ce sace ba amma da a ce an tada biya a haka cewa ai kokari wala magana gyaran duka da wata iskiri suka rike a lokacin idan mutum ya ce ba zai zo haka kawai kayan gwamnati yanzu ministry guda a rufe da yanzu kun san kalanda wannan shekarar ba a samu kalanda ba sai shari'a gwamnati ba samu ba kun ga wannan sai kawo su da gola ba da muna hira da wannan suke kawo mana wanda ya ci cewa wannan zanga-zanga da aka yi miliyan arba'in ne wai an kwaki ko kuma a ce an yi wasu su ba su ba da misali cewa wai an buga kalandar amma ba za a ga ko eh ba waye ta yi kaga to irin wayannan abubuwa ko daya sai ake ko tiliyan ake magana ko kalanda dai ba gani ba me yasa saboda al'ummar ba a cikin take ba ba a cikin take ba amma ko yaya mutum ya samu titi to Allah ya da zaka ga da wahala ya iya da ya fitar da wani da wahala shi ne a hamu dan ka gama gina gari gaba daya shi kuma mutum lalatacce da sai zai rusai kuma rushe guri ya fi sauki akan gyara shi yawa kuma kun ga dai abin da ya rika faruwa ke amin to shi ne yake cewa wa ma salaka tariqan na'am wa ma salaka bari mu ƙara sabi wa ma salaka rajulun tariqan babu wani mutum da zai bi wata hanya lam yadhkurillah azza wa jalla fihi ya ambaci Allah a wannan hanyar ba yanzu ka tashi za ka tafi gida daga nan zuwa gidanka mebi a unguwa mai ɗan nisa kake ba ka ambaci Allah ba to ba je ko da kusa ne sai ce illa kanat alayhi kiratun sai kai da na sani shi ne kawai bambancin mu da muka tafi makaranta kuma annabi cewa wanda ya tafi makaranta to akan fuka-fukan mala'iku yake kai a cikin ambatan Allah kake ko kace kala ba da zuwa da dawowa amma ka ga ba ka da wannan alfarmar yayin da ka koma gida ka cire kayan ka dauko zaka tafi training din motsa jiki ai ba akan fuka fukan malaiku kake ba ko ko ba ka bane yawa amma wannan akan fuka fukan malaiku kake yayin da ka fito ka tafi makaranta to shine shi ma wanda ya tafi a hanya bayan baje Allah ba inna illa kanatul alayhi kiratun bace ce ya zame masa asara ko na kasu ko da na sani ya zama masa haka na eh shi ma zai iya hawa a ce abu ya gagara ke eh ya ci tira ya gagara bai kai inda ake so a kai ba to shine asiratu annaqas tawaya ke an gani ko wahala in haka ne ya ci kira domin a larabci suna iya cewa an naqasu bi ma'ana at-tiratu bi ma'ana tabi'a at-tabi'atu bil ayn shine wahala ya ci kira eh dake an ga mana lokaci ya jin dazu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya zai mana akwai lakta da za mu gudanar gobe a masallacin jera akan auren munasaba auren ɗan gidan malama Maryam to ta maza da mata ce maza a masallaci mata a sama saman benin masallacin kamar yadda ake gabatar da karatu a haka to insha Allah gobe za a yi ta da la'asar malam Muhammad Gali Hannafi shi zai gabatar da lakcar ni zan gabatar da shi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah da dina yin tsayawa da tsofin sa madaukaka Allah ya fara ruba mana asiri duniya da lahira na'am na'am
kamar a cikin sallah ko kuma ko a cikin sallah kamar da da kake da na'am sai umarni ya kai sai kai kamar hotar da hikima rabbi kana ala ne sai ka ce subhana rabbiyal a'la eh to mu umarni ya kai sabbih isma rabbikal a'la sai ka ce subhana rabbiyal a'la sai ka dora wastaghfirullah wastaghfirullah alazim inna allaha ghafurur rahim haka shine sai ne ba kara ai da ma ba da kalan ayar za ta biya ba haka kana tsirawa shi wannan sai ka faɗi shi kamar alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta subhanaka sabaya haka wanzi biqadirin ala an yuhyiya al-mauta subhanaka sabala to wannan aya da kara amma nace alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta subhanaka sabana wannan da bane ya inganta duk a qur'ani kusan karshen sura ba wannan da wannan hadisin na nayi da shi kadai ne inganta bayan an gama a tsaro wannan kaga magana alaysa alaysa la ya'ka bil hajji da inganta ba um abaman bai ba kamar ya ce kun bima'i ma'i Allah wa rabbul alamin da inganta suratul mulk karshen tabara takaddi ismi rabbi ma irin su ne ai za ga duk inda ka zo kana karanta umarni da hani annabi zo musamman a sallar dare ko ina ya tsaya ya ri umarnin da Allah yake ai sannan ya dora na'am eh har ma mu sai dai ba so ake yi ayi a tare ba kowa ya biya iya yadda zai ji da kansa kawai har ma mu ai umarni ne sabbi isma rabbikal ala hadda kai Allah yake sarkace sunan ubangijinka hake ma ubangijinka ne shi ma liman haka kowa individual ne subhana rabbiyal ala wada a hankali sai fare da gaske shine ma babban ma'anar to ai na bangaren tadabburi kana bibiyar liman kenan ka gane me ake faɗa ka san kana so qur'ani ya ma daɗi ya ma tasiri ko to ka rika kokarin wato mura'atil ma'ana ko yaya ko yaya shi sa annabi yake zayyana qur'ana bi aswati kai ka nemi duk da zaka yi sallah ka nemi limamin da zaka gamsu cewa wannan direban zai iya kai ka inda kake ba ka gani wani direban in ka shiga motar da ranka ba ta har aje ko yawa saboda haka ita ma sallah a kowanne da zaka ji baka gamsu ba eh wata wata bagan na ta ba ku misali wani Ali sai wajen shekara 20 kenan ana tahajjudi wani aka nan ba ne yi daga sallah ne ba mai wasu ba mutane su rika baki a sallah wani da kautai da tambata ya je ce ya ce mana kai sallama kowa ya tsane ka ya raka wa kowa ya tsane ka to irin wannan ne a dole ma yi yau kai sallama kowa ya tsane ka saboda kaf cikin ta kai ya ce zan to irin wannan ana buƙatar tadabburi ko yaya kuma kullum ka yi kokari ka ga shi yadda za a yi sallah duk suwar da za a yi a karɓa kokari da kankara fahimtar me yake cewa za a ga kana samun canji sosai Allah ya dadar da mu kana roƙo Allah da sunan ka cewa Allah ya zauna da kasar mu lafiya wa kallolin kasar mu Allah ka maganta mana kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa da sobin sa madaukaka yan uwanmu da ƴaƴanmu da wanda suka kauce hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka ka aure a gaba da wanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allahumma stajib du'a'ana wa du'a man wasana bi du'a Allahumma anta alimun bi hawaijina faqdiha bi rahmatika ya hadi ya salam صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم